هاتينا ومتى سبب ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعدل والتاتف بنعرة تقليلنا بالبصر
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لقد رضي الله حقيقة أبنجي يا يتعالى المؤمنين كمؤمني إذ يبايعونك سند سكي مكتفا tata shajarati karkashin itaciya iya samuratun ita ce itaciyar magarya masu jafa nan wahum alfin wata lafiyatin su mutum dubu ne da ɗari uku au a kasar ko kuma sun wuce haka sun mabaya ahun sannan annabi ya masu mabaya'a ala yi na jiru kansu ka gazi da gaske su gama da ƙuraishen ƙuraishawa su gaugauta masu wa Allah ya firru su kuma ya alƙawarin ba za su gudu ba min almauti ga mutuwa fa alimallahu ubangiji ya san ma fi qulubihim abin da ke cikin zuciyoyinsu min as-sidqi na gaskiya wal wafa'i da cika alƙawari fa anzala sakinata sai ya saukar da natsuwa alaihim gare su wa saba mu ya saka musu da fatan wani buɗe kawi kariban makusanci huwa fatu khaybara shine cin khaybara bayan sirafin bayan juyowarsu min al-hudaybiyyah daga hudaybiya
wa maghanim kathiratan ya'khudunha wa kana Allahu azizan hakima ya kuma saka musu da magani maganimomi kathiratan masu yawa ya fuduna da za su karɓe ta za su karɓo ta min khaybara daga khaybara wa kana Allah ubangiji ya kasance azizan mabwayi hakiman mai hikima ai lan ya zalfa ya gushe ba muttasifan mai sufantuwa bi zalika da haka وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله وبنجي يا ايمك ويا ايمك على قول مغاني مغاني مومي كثيرة ما سيوا تاخذون هذا ذاه كربوتا من الفتوحات daga cin garuruwa fa'ajjala lakum hadhihi to sai Allah ya fara gaugauta muku da wannan ai ganima ta khaybara wato ganima khaybara din nan wa kafa aidiyan nasi ya kama hannuwan mutane anku daga barinku fi iyalikun cikin iyalanku da kuka baro gida lamma kharajtum yayin da kuka hito a wannan lokaci wahammatul yahu wahammat bihim yahudu yahudawa sun yi nufi gare su za su je su watse su faka zafa Allah sai ubangiji jefa arruba tsoro fi qulubin cikin zuciyar yahudawa walitakuna ai ita almu'ajjalatu wannan da aka gaugauta muku ta haibar din nan dan ta zama ai muqaddarun wato muqaddar abun kaddarta ai ai tashkuru dan ku gode ma Allah ayatan dan ta zama aya lil mu'minina ga mu'minai fi nasrihim cikin taimakon su wa yahdiyakum kuma ya shirye da ku siratan hanya mustaqiman madaidaici tariqat tawakkuli shine hanyar dogaro alaihi ga Allah wata muwaid al'amri da juyar da lamari ilaihi zuwa gare shi ta'ala madaukaki wa ukhra lam taqdiru alaiha qad haqa Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira wa ukhra ya kuma maku alƙawalin wata ganima wanda yake lam taqdiru alaiha ku kun san ba ku da ƙarfi akan ta ba ku da iko akan ta hiya min farisa ita ce farisa wa rumi da rum kada haɗa Allah da Allah ya kewaye ta da sani ai alama ya san annaha cewa ita duk da karfinta ta takunu lakum za ta kasance gare ku ko ba dace wa kana Allah ubangiji ya kasance kadiran mai iko ala kulli shay'in bisa kowane abu ai lam yazal bai gushe ba muttasiban mai sifantuwa da zalika da haka ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا دا waɗanda suka yi kafirci za su yaƙe ku bil hudaybiya ta hudaybiya lawan lawal adbar wallahi za su ba za su juya baya dan za a rinjaye ku sun la yajiduna sannan ba za su samu wajen wani majibinci ba ya rusum da zai tsare su wala nasiran ko wani mai taimako سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا sunnatan lahi dama haka Allah ya sunnanta haka yake yi tun gabanin annabi haka yake ma annabawa da sun gabace su ai sallallahu zalika Allah ya sunnanta haka sunnatan sunna allati qad khalat wa da ta shude min qablu gabanin zuwan annabi walan tajida ba kuma zaka samu tabdilan musayaba li sunnatillahi ga sunnar ubangiji mino daga Allah وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي شيني wannan wato ubangijin da kaffa ya kama aidiyahum hannun kafirai an kun gabarin ku waidiyakum kuma ya kama hannuwanku anun ga kafirai bi badin makata a farin maka ay bil hudaybiyati a hudaybiya Allah shi hana iyaki kawai bayin ku bane mayan ba da ana zafarakum alaihim bayan ya ba ya rabautar da ku akan su fa inna na an samu mutum 80 minum daga mutanen maka tsafu sun zai sun kewa bi askarakum a sansanin ku li yusibu minkum dan su samu wani rabo daga cikin ku wa ukhidu aka kamo su wa wuce biyan aka bude su ila rasulillahi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin annabi fa fa an sai musu langwani wa Allah sabilam ya kyale su fa kana zalika to hakurin nan da yayi bai ce masu komai ba shi ya zama sababar sulhi dalilin to ajira ya kulli wato mun gane mutumin nan dai ba fitina ya zo ba to da haka mu je ayi sulhi da shi da ya koma gida wa kana Allah ubangiji ya kasance basiran mai gani bima ya amadu daga abin da suke aikatawa ai lam yaral bai gushe ba mutasifan mai subantuwa bi zalika da haka هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الهراني ولهدي معكوفا أن يبلغ الله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما hum su kan lalle alladina kabaru wadan su ne wanda suka kafirce wasa dukun suka juyar da ku anil masjidil harami ga kaiwa ga masallaci mai alhorma ai anil usul ga saduwa ilaihi zuwa gare shi wal hadaya suka hana hadaya ku ta kai inda ake so ai sai ta zama akufa abun kame abun riƙewa an yabluga na ta kai mahillahu inda ake zuwa a soke shi walau la rijalun ka da ji girman laifinsu ko to ubangiji ce wal abin da ya sa muka hana ka dan akwai raunanan musulmi da suka ba su iya yin hijira su to suna a ciki to in aka je ko duka za a hada su a mutsike ga ko ba yi da ba yi kyau ba walau la rijalu ubangiji ya ce in ban da waɗansu mazaje muminuna muminai wani sa'un da mata muminatun mata muminai maujuduna bi makkata wanda kenan a makka suna takuɗe mal kufari tare da kafirai lam ta'lamuhum ko ba za ku iya gane su ba bi sifatil imani da sifar imani to da badin tsora an tada uhum ku kashe su mal kufari tare da kafirai ba to law law adina lakum law adina lakum da an maku izini fil fatih cikin cin makka to da haka ta faru to da kun kakashe muminai maza da muminai mata in ko kun yi haka fatusibukum fatusibakum minhum ma'arratun sai zunubi ya shafe ku na kashe waɗannan bayan Allah da ke cikin kafirai bigayar ilmin ma'ameku ba tare da wani sanin kuma bihi da wannan zunubin wadda ma'irul ghaibati wato lamiran gaiba lissin faini na wancan dangogi biyu muminai maza da muminai mata bisa galibin zukuri wato saboda gaba saboda rinjayar da mazaje wa jawabu laula to jawabu laula din nan mahabubun abun shafewa ne ai la udina lakum da an maku izini fil fati cikin bude maka lakin sai dai lam yudan ba izini ba fi cikin sa hina idan to a wannan yayin liyudkhilallahu dan Allah ya shigar da man yasha'u wanda ya so tira mata cikin rahmata kal mu'minina al mazkurina kaman mu'minan da aka ambata din nan to law tazayyalu wallahi da za su ware su bambanta anil kufari su mu'minan nan su fita daban daga barin kafirai la azabna alladhina kafaru wallahi da mun azabta da kafirai minhum cikin su ai min ahli makka mutanen makka hina idan a wannan wurin a wannan lokacin da an nu'azina da an nu'azina da an na'azana lakum shine mai maku izini fi fatiya cikin bude ta to da mun masu azaba azaban azaba aliman mai radadi إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أهل بها وأهلها وكان الله بكل shay'in alima da muka ce da mun azabtar da wanda suka kafirta din nan idan allazina kafaru wanda suka kafirka suka kafirce din nan akwai alhamid irja'ala dan ubangiji ya sanya allazina kafaru wanda suka kafirce ya sanya koko irja'ala allazina kafaru dan waɗanda suka kafirce sun sanya alhamiyata kyama irin ta kabilanci fi qulubihim cikin zuciyoyinsu hamiyatal jahiliya ta kama kuma irin ta jahiliya wahiya ita ce saddom juyar da su annabi annabi wa sahabu sahabban sa anil masjid al harami da barin masallaci mai alfarma fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasuli bisa manzansa wa ala almu'minin ya saukar ga mu'minai fasalahu sai suka yi sulhi da shi ala an ya'u suka yi sulhi da su ala an ya'u kansu koma min qabilin wato baɗi ولم يلحقهم من الحمية سوموا مني أبن ما لهك الكفارة أبن دين رزق كافرين تو برزقيس با نوال ننكاما تجاهلية حتى يقاتلون هيدا سنيا كيسو وعلزمهم Allah ya wa'alzama Allah ya lidamta mu mu'minai kalimar taqwa kalmar nan ta tsoron ubangiji ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to dai an raba wannan kalma ne ila taqwa zuwa ga kan taqwa la'anna hadan ita la ilaha illallah sababuha ita ce dalilin samun tsoron Allah wa kanu lallai ko mu'mini sune a haƙa mafi cancanta da hada ita ai bil kal bil kalmati da wannan kalma ta la ilaha illallah min al kufari akan kafirai wa alaha su ma ne mazowan wato la ilaha illallah wa kana Allah ubangiji ya kasance aliman masani bi kulli shay'in da kowane abu ai lam yazal bai gushe ba mutasifan mai sifantuwa da zalika da haka
laqad sadaqa Allah rasulahu rubuye bil haqqi la tadkhulanna al masjid al harama in sha'a Allah amina muhalliqina ru'usakum ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ومن معلومه ينا daga sanin ubangiji ta'ala madaukaki a nan mu'minai ahluha sune ma abutan la ilaha illallah to laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya ubangiji ya gaskata mu manzansa mawalkin da yayi bil haqqi da gaskiya ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya gani fi naumi a cikin bacci wato mafarki ya ga amal hudaybiya wato ya gani amal hudaybiya a shekaran wato hudaybiya qabla khurujihi kafin fitarsa abin da ya gani annahu cewa shi ya dukulu makkata zai shiga makka huwa shi wa sahabu da sahabansa amini na hankali kwance wa yaliquna hasi aski wa yaqawi kasiruna kuma su yi masu saisaye su yi saisaye fa akhbar bi zalika sahabu sai ya ba sahabansa labarin haka fa farihu sai suka yi farin ciki saboda sun san mawarkin annabawa wato umarni ne na ubangiji falan ma kharaju yayin da sahabbai suka fita ma tare da annabi wa saddahumul kuffaru kafirai suka juye da su bil hudaybiyati a hudaybiya wa raja'u suka dawo wa shakka alaihim dalika sai wannan abu yau ya to a gare su na damuwa wa raba ba'dul munafiqin sai sashi munafikai kokanto sai cewa wai ku annabin gaskiya ne ko ya zai Allah zai ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza kun haka ta faru nazalat sai wannan aya ta sauka wa qawluhu cewa bil haqi la tadkhulanna lallai za ku shiga al masjid masallati al harama mai alharma insha Allah to wai ba Allah ya ce insha Allah to mu irin mu bane a al tabarruki dan tabarruki da insha Allah ai ka san kai in ka ce insha Allah abinda ka san ba zai iya yiwa bane in ka kulla abu to ka ce insha Allah ka nuna lalle ba kai zaka yi abin nan ba ko ba zai iya yana iwa yiwu ya iya yiwa bai ba to shi Allah ba haka take gare shi ba ya faɗa mana dan ya koya mana wala ta kulanna li shay'in li shay'in ko in ba da zalika gada insha Allah ko to ka ka faɗa cewa zaka wani abu to sai ka faɗi insha Allah ko da rantsuwa kai wallahi ba zan yi ba na ci ma billahi la ilaha illa ba zan yi wani abun ba amma ya ce insha Allah shi ke na umar kai ba ba ka fara amini na kuna masu amintuwa mota hallike muhallikina kuna masu yin aski kuna masu aski ru'usakum kawunanku ai jami'a shu'uriha dukkan gasunan kawunanku wa muqassirin kuma sashin ku kuna masu na masu saisaye ai ba da sashin shu'uriha gasunan kawunanku la ta kafuna ba za ku tsoro ba abadan har abada to fa alima ubangiji ya yi sani fi sulhi cikin sulhin nan da ya kaddara a yi ya san ma la ta'lamu abin da ba ku sani ba min sulhi na maslaha wannan sulhin faja ala sai sanya fatahan fatahi qariban makusanci min dole dalika koma bayan wannan wannan sulhin ai huwa fato haibara shine buɗe haibara wata haƙaƙacin ruƙoya ga mawarki ya tabbata kuma gashi ba ku dai je kun yi umra ba a lokacin da kuka so ku yi to da kuka yi sulhi kun ga sai muka ba ku haibara bayan mun ba ku haibara kuma baɗi sai muka ba ku dama kuka je ku yi umra ku da haka haibara ta zama me riba til'amil qabil abadi na'am wallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله وبنجي شيني فيا أيكو من ذنس بالهدى لشريع ودين الحق لأدين قزيا ya aiko shi ne ya aiko shi ne li zahirahu dan ya rinjayar da addinin nan aladini aladini kulli bisa addinai duka ai ala jami'i baqil adyan bisa addinai duka wa kafa billahi shahidan ubangiji ya isa mai shaida annaha kai cewa mursalin abun aikowa ne bi ma zukira da abin da aka ambata kama qala Allah ta'ala kamar yadda ubangiji ya faɗa ya ce محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراء ليميز به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما shine kamar yadda ubangiji ya ce muhammadun rasulullahi manzo ne na Allah wallazina ma'ahu kaga waɗanda suke tare da shi ay ashabu sahabbansa min almu'minin na mu'minai ashidda'u masu kaushi ne alal kufar da kafirai ba su da dama su da kafirai la yarhamunahum ba sa jin tausayin kafirai ko da iyayensa ko da akwai iyayensa a cikin kafiran ruhama'u amma fa masu tausayi ne bainahu tsakaninsu ai muta'adifu na masu tausayi ne mutawadu na masu son juna ne kalwalid irin yadda ka san mu'amalar da ke tsakanin uba ma'al walad da da tarahum za ka gansu ruk'an masu yawan ruku'i sujjadan masu yawan sujjada ma'ana masu yawan sallah yabuta guna suna neman fadalan wani falala min Allah daga ubangiji wa ridwanan da yarda simahum alamar su fi wujuhim tana huskokin su وهو نور shine haske wa bayadun da fari to yurafu nabi da shi za a gane su da shi za a gane su fil akhirati alakhira annahum cewa su sajadu sun yi ma Allah sujada ta duniya a duniya to za a ga min asar sujud gurbin sujadan nan zalika alwasf almadhkuru wannan sifa abin ambato masalum sifar su kenan fi taurati haka muka bada sifar su a taura wa masalun haka kuma misalin sifar ta kasance fil injil al injila to misalin su ga nan kazari'in matsayin su kamar wani shuka ne a kharaja shata'ahu da ya fitar da kunnuwansa na farko fa azar kaga hito dan karami kenan to fa azara sai ubangiji ya karfafi wannan shuka ai kawahu ya karfafe shi wa anahu ya taimake shi fasta galaza hayye kauri fasta waye daidaito ai kauye yayi karfi wansa kama ya daidaito ala suqihi bisa tushensa to shi suku ai jam'u saqin wato jam'i ne na kaure yaujabu zurra'a yana burge manoma ai zurra'a wanda suka shuka shi li husnihi da kansa to mutila sahabatu an sifanta sahabbai ne radiyallahu anhu Allah ya da su da zalika da haka la'annahum dan su bada usun fara fi killatin cikin karanci wa zofin da rauni fa kafuru suka yawa wa qawwau suka karfi ala hasan alwujuhi wannan shine mafi kyan fasara a bisa sauran huskokin fasara to ubangiji yayi haka ne li yagiza bihim al-kufara dan ya bakanta makatare rai da su ai shubuhu bidalika an kamanta su da haka ne wa'adan lawon ladina amanu Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani da amilin salihati suka yi ayyuka mai kyau milon daga sahabai ya yi masu alƙawali la'ana to ita min din nan minhum din nan aka ce wa min min din nan li bayanin jins da bayanin jinsi ne la li tab'id ba wai tab'idiyya bace a ce daga sahabai a'a na sahabai la'annam dan su sahabai kullun dukkan su suna kunshe bi sifatil mazkurati da wannan sifa abin ambato to yayi masa alƙawalin magfiratan gafara wa ajran da lada aziman mai girma aljanna ta ita sai aljanna wa huma liman ba'dahum to wannan alƙawalin ba sahabbai ba a'a duk wanda ya zo bayan su yayi aiki irin nasu to yana cikin wannan alƙawari
سورة الهجرات مدنية وهي ثماني عشرة آية سورة الهجرات سورة تاكنا كينا معنا تاكنا النبي صلى الله عليه وسلم تاكنا ماتا النبي مدنية مدينة سوكا وهي ثمان عشرة إتا آية قوم شاتكوتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوانتك إيماني لألا لا تقدموا كدين شقاق بقى ai min kaddama ne bi ma'ana ta kaddama ya shiga gaba ai la ta taqaddamu ku daina yin yawan shiga gaba bi kawalin da fara wani fada wala fi'lin ko wani aiki baina yadai lahi gaban Allah wa rasulihi da manzansa almuballigi mai iya da sako ano daga Allah bi gairi idnihi ma ba da izinin Allah da manzo ba wata kula ku tsore ku tsoraci Allah inna Allah ubangiji sami'un mai ji ne da kaulikum ga fadaku alimun alimun masani ne bi fi'likum da aikin ku to na dalat ta sauka ne fi mujadalati abi bakarin cikin jayayya abubakar wa umar da umar radiyallahu anhuma ala nabi a gaban annabi fi tamimil aqra'i akara ibn hasim cikin sarautar da akara dan hasim awul qaqa ibn ma'bad ko ko qaqa dan ma'bad to wannan aya ta sauka akan su ne wannan zalla kuma wanda zamu sauka nan wanda zamu karanta nan gaba ta sauka bi marra fa sautahu cikin wanda ya daga muryarsa inda nabi wani gaban annabi sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون يا أيها الذين آمنوا يا أخوان إيماني لله لا ترفعوا كدين دغا اصواتكم مريوينكم اذا نطقتم ان ذاكو yi magana fauka sautin nabi ta hai murya annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan umurni yana tafi daga annabi sahaban annabi da magadan annabi a wajen karatu duka bai halatta a majalisar su a majalisar malamai ba a rika daga murya ana yoyo saman muryar shugaban da ke wuri saboda me al'ulama warasatul anbiya'i wala ta jaharu ku daina bayyanawa bil qawli da zance lahu gare shi idan na jaitun idan za ku yi magana da shi ka jahari ba dukkan irin bayyanawa sashen kuli badin ga sashi kaga an kana magana da dan uwanka abokinka wani ladabi za ka yi to kaga ba za ka yi to amma in za ka yi magana da annabi ko za ka yi magana da wani shugaba naka to kan ka rika magana da shi irin yadda kake magana da abokinka bal bari dona zalika kasa da haka za ka yi ijlalan lahu dan girmamawa gare shi mun faɗa muku haka ne an ta habada amalakum tsoran ayyukan amalakum ayyukan ku su baci wa antum ku ko la tasuruna ba ku san haka ba wannan zala ayar da zamu karanta nan kuma ta kasance ta sauka ne fi man kana a cikin wanda ya kasance ya hafadu sautahu saboda ya ji sauka wannan aya sai ya zan yana rage muryarsa inda nabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har sai annabi ya ce me kace kaga kana magana da shugaban kai yana me kace kaga shi ma rashin ladabi kar ka daga ta wuce muryar shi kar kuma ta kasa har sai yayi ta neman shi me kace a kai daidai wa daida wannan dufa ana koya mana ladabi ne ka abi bakarin kama abubakar wa umara da umara wa gairihi ma da wani su radiyallahu anhu Allah ya dada su innal ladina yabudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum lit-taqwa لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم كاغا wanda suke sassauta muryoyinsu inda Rasulullahi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika waɗannan masu wannan aiki allazim allazi namtahana Allah qulubahum sune waɗanda Allah ya jarrabi zuciyoyinsu da takawa zuwa ga tsoron Allah ay litazhara dan ta bayyana minhum gare su lahum magfiratun suna da gafara wa ajrun da lada azimin mai girma aljannatu ita ce aljanna wani za'ala wani zala aya da zamu karanta nan ta sauka fi kaumin cikin mutanen da ja'u suka zo wakatar zahiratu lokacin gardan rana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi a lokacin fi manzilihi yana a gidansa bana da suka dinga auna mai kira إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك كاغا ودن عند سكي كرنك من وراء الهجرات باين تاكنا أي هجرات نسائه تاكنا ما تنسل من ذا الله صلى الله عليه وسلم تجمع هجرة وتجمع إلينا هجرة تاكي me ake ce hujra wayya ma yi hujaru shine abin da ake kewaye ake kewaya alai gare shi nan al na kasa da haidin da katanga ko da ne wani hawi da makamancinsa ka anna kulla wahidin sai ka ce kowane ɗaya daga cikin minon daga mutanen nan na ƙauye na da ya je ya ri- ya tsare ɗaki ɗaki guda daga daga cikin ɗakunan na halfa hujratin bayan ɗaki wato la'annahum dan su lam ya'lamuhu ba san annabi fi ayi hujratin wani ɗaki yake to sai suka rarraba kai tsaya wannan kai tsaya wannan duka aka ne ya ya Muhammad ya Muhammad ukhruj alaina kana ta irin dai magana irin ta wawanci irin mutumin mutumin karkara bana ce kauye ba dan mu kauyawa ne karfa hujratin bayan kowane zaki la annam dan su lam ya'lamu ba san annabi fi ayi hujrata wala daki yake ba wata nadau wa munadatul arabi ka ko san kiran kauyawa bigilizatin zai zo da kaushi ne waje fa'in da wauta akasaro kai mafi yawan sun ji Allah la yaqilun duka mahaukata ne mafi yawan ai bi ma fa'alu cikin abin da suka aikata shi mahallaka a bagiranka arrafi'i mai daraja wa ma yunasibu da abin da ya dace yake dacewa da min ta'zim na girmama ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم Allah ya ce walau sabaru walau annahum da aka ce su masu hankali ne sabaru sai su haƙuri annahu cewa su sun fi mahallin rabin suna a cikin wani wuri na girma bil ibtida'i wato da farawa kina to mun shiga na hatta ta haruda ai da sun yi haƙuri har ka fito ilaihim zuwa gare su la kana khairan lahum haƙurin nan da za su yi da ya zama alkhairi a gare su wallahu ubangiji gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne liman taba minhu ga wanda ya tuba daga cikin su wannan zala ayar da za mu sauka ita ma ta sauka fil walid ibn uqbata a cikin haƙƙin walid dan uqba wa kad ba ta wannan biyu annabi ya aike shi sallallahu alaihi wa sallama ila al mustalaq ila bani al mustalaq zuwa bani al mustalaq musaddiqan dan ya karbo zakka fa khafan sai ji tsoron su litiratin dan wata kiyayya kanar da kasance baina tsakaninsa wa bainahum da su fil jahiliyyati a jahiliya to kaji ko annabi ya ce al-islamu yajibu ma qablahu duk kwama tale da aka yi kafin musulunci da an shiga musulunci musulunci ya wanke wannan abu faraja'a sai bai je ba wa qala sai ya dawo sai ce ma annabi innahum mana usadaqata wallahi ya su ko dalili ya ji da jin cewa Allah ya annabi ya aiko wannan bawa Allah ya je a zakka suka yi ta murna annabi har ya kula da su har ya tana da su suka hito tarbashi wai ganin sun zo sakakwadin nan sun zo ta bace ya yi zaton sun zo su gama da shi ne shi ke nan sai koma ya faɗa ma da ya yi mutanen nan wallahi ta hana zakan nan sun ma yi nufin kashe shi fahafan na'am faraja sai ya koma kala sai ce inna musu dai mana wasu zakata sun ba da sun ki ba da zakka sun hana zakka wahamu sun ma yi nufi da katili da kashe shi fahamma na biyu jin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nufi biga zuwan da ya kasu suna jin labarin annabi yana shirya yaki zai zo wajen su fa ja'u sai suka zo munkiri na suna masu musu ma qalahu anu abinda shi wannan walidi din nan ya faɗa يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني دا الله إن جاءكم فاسقون إن فاسق إيابو مكو بنبأ دا ونلا باري تهرزوا ينبو duk wanda ya ɗauko wani tsegumi ya kawo maka a wannan hali sunan shi fasiki gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai an yi bincike an gane hakikar maganar nan gaskiya ce ya kuma gawo ne dan a gyara to sannan ya tashi daga fasikanci amma yadda da zubi tsegumi ya kawo don haddasa wata fitina to sunan shi fasiki in wani fasiki ya zo maku da wani labari fata bayyana to kafin saurin zarta da hukunci ku tsaya ku yi bincike ku gane sirƙahu gaskiyarsa min karbi daga ƙaryarsa wafi ƙira'ata a wata ƙira'a fata tabbatu haka yake a wata ƙira'a ku bi a hankali mina sabati nabi ne a hankali to ku bi ku yi bayani na abin da na gaskiyarsa an tusibu don tsoron ku samu ku samar da abin da bai dace ba ga kauman waɗansu mutane duk halatin da rashin sani kuna marasa sani fa tusbihu da ƙarshe idan ya zo ya faɗa muku ƙarya kuka zo kuka hau kanta sai ku waye gari sai ku zama fa da mato na na kuna masu da na sani alama fa'altum akan abin da kuka aikata min alqatai na kuskure bil qaumi da waɗannan mutane da haka da an kama ba magana ai wani ya ce kaza ai wani ka ce yace ni kai ni din wani ya ma haka wallahi ko zan kaza ka kama ka kama ki ka je ka kuka ce mutunci sai daga wani sai aka zama ba haka ba waye ji kunya shi to da haka da an kama wani tsegu ne to tsaya ka bi abin a hankali da natsuwa haka gano gaskiya abin da ko kuma ƙaryar shi wa rasala sallallahu alaihi wa sallam ilaihim ba'da audihim bayan komawa su sai manzon Allah ya aika ila biladihim zuwa garuruwan su sai aika khalidan khalidu da ya je falamin rafihim to dama a asirce je ba ya je ne fama gangar da su sha ya je a sirrance ne ban san zai zo ba sai ma wajen magriba sannan ya shiga gari kagawa zai gan shi ya je ya zauna cikin garin nan ba a san ya shigo ba dama ya zo da gudunin sa balantana ya nemi abinci wani ko da ya faru wani ya gane dan man dan aikin annabi ya zo ya zo da gudunin sa magriba na yi ya ji in bai ji kiran sallah ba zai haƙuri da cewa wani hannari ya samu isha'i na yi in isha'i bai ji kiran sallah ba zai ce to mutanen dai wani irin hanzari ne mai ƙarfi ya zane su to da asuba in ya ji mai kiran salatu mutanen banza ne sai a je faɗa ma annabi a yoshi a kansu magariba na yi sai ji kiran sallah isha'i na yi ya ji kiran sallah asuba na yi ya ji kiran sallah ina rashin mutunci na wurin shi kenan sai ya aje makami sa to falam yara fihim bai ga wani abu ba cikin sa illa fata in banda biyayya wal khaira da alkhairi ba kabar annabi ya kozo ya ba annabi labari bi zalika da haka wa alamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون abin da ya sa muka ce in an zo muku da wani babari na gulma to ku tsaya ku yi bincike a hankali ku bi shi da sannuwa ku gano gaskiya da ƙarya to ku sani fa wa alamu ku sani annabikum rasulullahi akwai wa manzo Allah a cikin ku ba irin kowane wuri bane fala taqulu fala taqulu al-badila ku daina fadin ƙarya dan ko fadi ƙarya fa inna Allah kuduhu ubangiji nan take zai faɗa Abdul Hali nan take Allah zai ba shi labari kaji kaji abin da ke faruwa to ashe kun ga law yuqi'ukum da zai bi ku fi kafirin cikin yawa yawa min al-amri na lamurra alladhi tukbirunahu wanda ku bi tukbiruna bihi wanda kuke ba annabi labari da shi ala khilafil waqi bisa sabani yadda abin ya auku fayyatarattabu ala zalika muqtadaru abinda zai dawo da nubi sai ya tsora ya hau akan ku kun ga haka haka la'anitum za ku yi zunubi la ilaha illallah za ku yi zunubi dunahu ba ruwan annabi ku za ku samu ismat tasabbubi wato ga zunubin ku ga ga dalilin samar da zunubi ilal murattabi zai je ga wanda abin ya hau ya hau akan shi ne walakin Allah sai dai ubangiji habbaba ilaikum al-iman ya so muku imani shi ya zaban muku ya so muku da shi ya sanya muku san shi wa zayyanahu ya ya kawata shi sai qulubikum cikin zuciyoyinku wa karra ilaikum al-kufra kuma ya sanya kin kafirci a gare ku wal fusuka da fasikanci wal isyana da da saban Allah to istidraku min haythul ma'ana dun al-lafzi la anna man man hubbiba ilayhi al-imana to an wadu wanda aka so mai da imani ila an zuwa karshe ne ga ya rattifatu sifar ta jirkita ta jirkita sifata sifar man takaddama wanda ya gabata min zikiri na ambatan na ambatansa ulaika wadannan hum to ai fi iltifatu ana da ana da anan akwai waigawa daga barin zance ai ana magana ne da su kai tsaye gaba gadi ko to sai aka ce ulaika ba sai haka humur rashidun sune shiriyayyu ai asabitu na masu dawama masu tabbata ala dinihim bisa addinin su فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم فضلا من الله dan falala ga ubangiji to shi fadalan masdarun mansubun wato masdari ne mai nasba bi fi'lihi da fi'lin sa al-muqaddar wanda aka kaddarta ay afdalallahu afdalallahu ba ubangiji yayi falala fadalan falala wani imatan da kuma ni'ima minu da gare shi wallahu ubangiji alimun masani ne bihim da su hakimun mai hikima ne fi il'ami cikin ni'imarsa alaihim gare su وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان إن ودنس جماعة بي من المؤمنين نمؤمنين الآية وأن آية نزلت تاسو كان في قضية أتكي وتقضية ga kadiyar nan hiya annan nabi ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama rakiba himarin ya hau wani jaki wa marra ya zai ta wata anguwa wa marra sai gita wa marra ala ibn ubay sai gita ma abdullahi dan ubay babalal himaru sai ti da abdullahi dan ubay din nan sai jaki annabi ya tsaya ya tsari yana ta tsarin nan fasadda ibn ubay an fausa dan abdullahi dan ubay sai ya toshe hanci shi wai kai jawarin kutuwari tsari ba kala ibn rawata abdullahi ibn rawata ka san sahabban annabi ba su barin sai ta kwana daga yana ganin ya toshe hancin ce wallahi na rantsi da Allah labaul hima labaul himari wato fitsarin jakin annabi a tsayabu ya ci daɗin ƙanshi min miske ka akan wannan shegen turare da ka sawo kana alfarin ka sa turare fakana bai na ƙaumaihi ma barbun sai fa tsakanin muminai da mutanen abdullahi bin ubai sai buge-buge tashi bil aidi da hannuwa wannan ali da takalma wasu abi da kaba ta dabino ta haji kake biye biye to sai allah sai sai sauka da aya cewa wa in ɗai fata ne idan jama'u biyu sun yi yaƙi junansu to ikatatalu sun yaƙi junansu to da aka ce maimakon a ce ikatatala ta aka ce ikatatalu ya yi jami'a an yi jami'i ne nazarin dan duba ilal ma'ana a yi ɗaifa to aka ce la'anna kulla ɗaifatin ai kowace ɗaifa jama'atu jama'a ne to wakura amma wata wata kira ma an fitar da shi ikatatala to fa aslihu ku sasanta bainahuma tsakaninsu ai sunniya nan kuma an yi ta sunniya ne nazarin dan duba ilan lafzi zuwa ga lafazi wannan jama'a da wannan jama'a in sun haɗu ai za ka ce tsa'ifata ne to fa in baga in ihdahu ma in ɗayan su ta yi shishigi alal ukhra akan ɗayar to fa qatilu ku to ku yaqi allati tabyi wannan da take shishigi ga ƴan uwata hatta tafiya har sai ta dawo ila amrin lahi zuwa ga al'amarin ubangiji ai alhaki shine gaskiya fa in fa'at to in ta dawo to fa aslihu sai can mun ce ku yaƙe su ne to in ta dawo sai a da makame fa aslihu ku kyar ku yi sulhi bainahuma tsakanin su bil adl da adalci wa aka sudu ku dai yi adalci inna allaha ubangiji yuhibbul muqsitina yana son masu adalci إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين آخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون مؤمنين دي إخوة أي أوان في الدين تجين الدين فأصلحوا بين أخويكم ددو وانا أبو يفعلوا أتجنكم to ku rika ku rika sasanta abin da ke tsakanin ƴan uwanku ai idza tanaba'a idan sun yi jayayya wa qur'a amma karanta a wata qira'a ikhwatukum wato ƴan uwanku bil fawqaniyati da ta maimakon akhawaikum da aka ce to aka ce ikhwatukum wacce kulla ku ji tsoron Allah la'allakum haqiqan ku kun ji tsoron Allah turhamuna a ji tausayin ku يا أيها الذين آمنوا لا يتخذ قوم من قوم أبي أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء أبي أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كون سك إيماني دا الله لا يسخر كر لا يسخر لا يسخر قوم kada waɗansu mutane su yi izgili to al'ayatu ayan nan nazalat ta sauka ne fi wabdi tamimin wato wani ayari na tamimu hina sakhiru min fuqara'il muslimina a san da suka yi ma wato talakawan madina izgili ka amarin kamar ammaru wasu hailin da suhaibu to wasu kuryatu abinda ake ce ma kuryatu da larabci ai al-izra'u wulakanci wal itiqad tozartawa to la ya safar kawunin kada a yi rijalin nan ku waɗansu mazaje cikin ku to kar su yi izgili ga men kawunin ga waɗansu mutane abin da ya sa muka ce haka asa an ya kuno khairan minu yana kusa da waɗanda kuke wa dariyan zo kuma ya san sun yi ku daraja wajen Allah ayin da Allah wajen ubangiji wala nisa'un minku haka nan mata a cikin ku kar su yi izgili min nisa'in ga waɗansu mata don ganin cewa su sun haye suna da asitira masu kyau ka san mace akwai wulakanci ta ga yan gidan talaka da ba kaya za ga ana kalanta ana murkudawa ana wani juriya ana wai an ga talakanya su ko sun haye to su da yanayi ma mata izgili a sa yana kusa da matan da ake ma izgilin nan an ya kunne zan sun kasance hairan min hunna sun fi su a wajen Allah wala talmizu anfusakum ku daina aibata kawunan ai la tu'ibu kar ku aibata mutane ka tu'abu kuma aibata ku ai la ya'ib ba'dukum ba'dan kada ɗayan ku ya aibata kada sashin ku ya aibata sashi wala tanabadu bil alqabi ku daina wa kanku laqabba marasa kyau la yad'u ba'dukum ba'dan kada sashin ku ya kira dan uwansa da laqabin da laqabin da yake karau ya karau bai san shi wa inna wa minu yana daga lakabi mara kyau ya fasiku ya kai fasiki ya kafiru koko ya kai wani kai shege ka san matasa kai shege kai dan iska wai wai kwarewa ce wannan to a daina shi bisal ismu suna yayi muni al mazkuru abun ambato min as-sukhriyati daga izgili wallan da aibatawa wa tanabudu da lakabi mara kyau ya tomo suna alfusuku na fasikanci ya munana ba da imani bayan kai musulmi ne kai imani amma ka rikawa dan uwanka musulmi mumini lakabi da kalma mara kyau to wa man lam yatu duk wanda bai tuba min zalika daga haka to fa ulaika masu yin wannan aiki humu zalimuna su azzalimai ya ayyuhal ladina amanu tanibu kafiran min al إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah ijtanibu ku nisanci kafiran yawa yawa min azanni na zato inna ba'da zanni satin zato ismun zunubi ne ai ma asamu wurin daukar zunubi ne wa huwa kafirin shi ko mai yawa ne yin haka kazanni su kamar mummuna na muna na zato da adal khairi ga mazuwa da khairi min almu'minina na mu'minai wa hum sutuwa kaza wa hum suma كثير ما تعني بخلاف بخلافه to sabaninsa dalfin saki da fasikai minhum cikin su shi kan fala isma fi dan ka zanci mummunan da to ga fasiki dama aike shi ne to ba ba ba laifi a cikin sa fi nahu ma ya zaharu minhu cikin gargwada cikin misali abin da yake bayyana da gare su to wala tajassasu ku daina bincike ai la tatabi'u awratil muslimina ku daina binciken aibobin musulmai wato al'auran musulmai wa ma'aibihim da aibobin su bil da yin bincike anha da gare ta dan ku je ku watsa wala ya ga tabba dukun ba'dan kuma sashin ku ya daina giban sashi ai la ya zukuru bi shay'in kar ya ambace shi da wani abin da yake karau yana kinsa wa in kana fi koda akwai abin nan a cikin sa wato misali kamar ka rika zuwa kana faɗin aibin mutum za ka ce to wani me yasa kike wadanda ta ai yana yi ta ai shi yasa aka ce giba inda ba giba bane ai ƙarya ce muna ce ba wata mata ta shigo ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wata siga sai bayan ta yi ta sai Aisha ya ce kai amma makin wance mai kaza ce ke ke ya zaki ta gibata ce a to ai annabi ai abin da ke jikinta ne na faɗi ce to da babu shi ƙarya kika yi to da haka ka daina faɗin aibin mutum bayan idansa ayo hebo a hadukum tambaya muke shin ɗayan ku yana so an ya kula lahama a fihi dan uwansa in ya mutu ya ci namansa wato ya ci naman dan uwansa mai yitan ya mutu in an mutu dan uwanka ya mutu me kake me ake so a yi masa janaba ko sai kai ta kokari kana wai a zaune zai ci ma ka dan uwan ka ga wata tsoka nan wajen bari in yanko ma ka ci da Allah zaka ji dadi me zaka dauke shi makiyinka to ka ji ba ba za ka ci naman sa yana mushe ba to da ya za ka ci naman sa yana da rai shi gobar giba to kaman wanda yake ɗiban naman mutane ne yana ci wani sun fito gaba annabi ya ce na ji ni ina jin koyo ina jin warin nama ina jin kamar karnin nama sai suka ce ma annabi wallahi mu koyo ne sai ce ina kamar wani ne yake zo jan annabi ce ina ko jin kamar warin nama kamar warin soka a tare da kai ce ya rasulullahi bi yau wallahi ma ban ga nama ba da ce na balanta na in ce shi ce to ya kai nake ne ce giba ba ka yi giba ba sai annabi sai ya mana lalle yana yi ce to ai warin warin wannan giba kamar ka ci nama dan uwanka to ɗayan ku yana sai ci nama dan uwansa bayan ya mutu ai la ya hasunu bihi kun san ba zai kyautu gare shi ba bai kyautu gare shi ya ce yayin ci nama dan uwansa to amsa da Allah ya ce ayo hebu sai aka ce la ba ma so mu ci nama dan uwanmu to tunda ba ku san ku ci naman dan wanku faka rihtumu to ku guje shi faga tiyabuhu gibarsa fi hayatihi a rayuwarsa ka akali lahami kamar cin naman sa ne ba da mamaki bayan ya mutu wa qad urida alaykum an wa qad urida alaykum thani an gilmo muku na biyu faka rihtumu kun ki to fa akrahu ku ki al-awwala na farkon nan shine ku ci naman sa yana da rai wacce kulla ku ji tsoron Allah ai iqabahu azabasa fil igtiya bi cikin yin riba cin naman wani wato gulma da wani da an tafi shine ku tuba minu daga yin gulma din nan inna Allah ubangiji tawwabun mai yawan karbar tuba ne ai qabilu qabilun mai karbar tawbata ta'ibina tuban masu tuba ne rahimun mai jinkai ne bihim gare su ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير to da aka ce ku tuba daga giba kawai ka ce ka gama cin namu ne ka ce astaghfirullah astaghfirullah ba shi yake ne ba ka tuba ka daina shine ka tuba ka daina idan ka tuba ka daina to shi Allah ke ne amma wanda kai giban nan nashi ko ka yi istibari Allah bai yafe ma sai ka je ka faɗa masa to wani wallahi ba na shiga cikin ka na shiga cikin binnin ka ba ka nan ka ji ka ji ka zaɗin ce amma ina neman ka yafe mini in Allah ya ba zan ƙara ba don ka haka nan wannan laifi ya rubu da kai ka ku san da wuya ko eh to abin da ya fi mutum karye kuma in ana yi kai ba da kai ake yi ba ko dai ka hana su su bar wannan abu ko ko in ka san ka hana su ba za su bari ba ta su tsamka ba wurin amma in kai zaman ka kana nan ana yi ana wata ran kai za ka fara tsoma baki to sannan kuma ko baka tsoma baki ba zaman ka tare da su ka yarda da aikin da suke yi da haka idan ruwa ya zo kana cikin mutane a waje me zai maku ku duka duka ku zai kai ma ka shi da haka da kaji an fara an fara irin da man dandali ai ta ta ta ta ta ta kai wani ku ji tsoron Allah Allah ya hana wannan mugun aiki wallahi ku kama kanku da yana a gaban ku ba za ku waɗannan abu ba to da haka ina maka nasiya ku bar wannan aiki to kai to sarkin tsoron Allah to ustaz ba ne ne ne a shiga cikin ka ta shi ka ba su ya shi ka ba su yi ka canza wani nawa ka huta can abin da suka ya rike a gare su ba ruwanka amma mutum kai zaune kana saurare to ko baka tsoma baki ba abin da za a raba da kai za a raba shi kuma abin da fi yawo yanzu a gare mu kenan ma jahilan da malaman masu kudin da talakawan sarakunan da wane ne da wuya a zauna mazauni a kai awa wallahi ba ku shiga an shiga cikin mutuncin wani ba ko ana ko ba haka bane to mutu ba ma Allah babban laifi ne a ce ka ci nama dan uwanka ya mutu laifi ne wannan koko ba laifi ba to mu nisance shi kakka mai da shi ba komai ba ai ko a gabanin in ya zo wallahi zan mai mai ta to me yasa kake bari sai ya zo ka faɗi eh ai da ka bari sai ya zo in ka faɗi wannan gada gane ba magana cin nama Allah ya shirye mu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mu muka halice ku min zakarin daga namiji wa unsa da mace adama shine adamu wa hawa da hawa'u waja'annakum muka sanya ku shu'uban jama'u daban-daban ai jamo sha'abin wato jami'i ne na sha'abu wa huwa shi huwa shi sha'abu a ala dabaqatin nasabi shine mafi daukaka matakan dangane wa qaba'ila muka hadace ku kabilu daban-daban to su kaba ita kaba shi kalmar qaba'ilu duna shu'udi wato bai kai yawan wato kabila da aka kira sha'abu ba wa ba da hal ama'iru bayan ƙaba'ilu sai ama'ir to ita kuma bata kai ƙaba'ilu ba sun malbutsunu bayan ama'iru sai butsunu ita kuma butsunu bata kai girman ama'iru ba sun malabkazu sannan abkazu su ma ƙabila ce ƙabila ce ita kuma bata kai girman butsunu ba sun malfasa'ilu sannan fasa'il ita ma ƙabila ce ita kuma bata kai girman abkazu ba akhiruha ita ce ƙarshen abin da ake kira ƙabila ai misalin kamar misalin sa huzaimatu sha'abun huzaima sha'abun ne kinanatun kinanatu qabilatun qabila ce da take bin qabilatu quraish wato qabila quraishawa wato tana bin huzaima sai quraish na'am imaratun qabilatu quraish wato kinanatu qabilatun quraishun imaratun ita kuma quraishun imara ce wata kabila ce ta kuma ta kai wa bata kai sha'abu ba bata kai kai ba kabila ba kai kusayyun batanu shi ma kusayyu ita ba kabila kusayyu batanun kabila ce ita kuma bata kai imara ba batanun ha na na kusayyun batan hashimun fakhadun wato hashim fakhadun shi ko bai kai na gaban shi ba al'abbasu fasilatun su kuma abbasa ita ma kabila ce ba ita ce ta karshe ba ta kai girma waɗancan ba to shi ne dai ba abin da ya shafi wani tun da munan ba a cewa kamar a ce wani wanda allah ya yi arzikin zuriya ya haifi ya'ya da yawa su kuma ya'yan nan sun haifi nasu ya'ya da yawa to kaga babbar kabila ya'yan babban mai ya'yan mai gida ko ai ita ce babbar kabila to daga cikin ‘ya'yan nan nashi wane ya haifi kaza to an ga yana da ‘ya'ya da yawa to shi zai bi waccan kabila ta inda ya fito wani kuma kabila ya abinda ya haifa ba yawa gare su ba to kaga bai kai wannan kabila ba haka haka haka har a kai na ƙarshen su to ya yi maku haka ne lita arafu don ku sani ba ya halice ku bane dan ku ta alfaharin ni ba haushi kaza ko ko wani kaza ko ko abadan wannan ya halice ku ba li ta'arafu dan ku san inna akramakum mafi girman ku inda Allah wajen Allah ataqakum mafi tsoron ku da Allah shine kadai girma inna Allah ubangiji alimun bikum masani ne duk da ku khabirun matikin sani ne bi bawadinikum da abubuwan da kuka boye قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قالت الأعراب waɗansu larabawan ƙauye sun sun sun ce ma annabi to su a waɗannan larabawan na farin waɗansu jama'a ne min bani asdin daga banu asdin to suka zo suka ce ma annabi amanna ai mu mun yi imani ai sadaqana mun ba da gaskiya bi qulubina da zuciyoyinmu kuma munafikai ne kullum sai Allah ya ce sai Allah ya ce ya ce ce masu lam tuminu ku dai ba ku yi imani ba amma dai ana sauraron imani nan gaba a cikin ku walakin sai dai ku ce qulu aslamna wato mun yi mun dai musulunta ai in kadna mun jayu zahiran a fili amma abu sai a hankali wala ma ya da kullu imani dan imani bai shiga fi qulubikum cikin zuciyoyinku ba ila al'ana har zuwa yanzu lakin na sai dai shi imanin nan yutawaqqau ana sauraron zuwan saminkum cikin ku wa in tuti'ullah in kun bi Allah wa rasulahu da manzansa bil imani da yin imani wa gairihi da waninsa to la yalatikum ba zai tauye muku shay'an wani abu ba min amalikum daga ayyukanku ai min sawabiha daga ladarta inna Allah ubangiji gafurun mai yawan gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun bihim mai jin kansu ne إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون مؤمنين دين قسيا ai aswadiquna masu gaskiya fi imanin cikin imanin su kama saraha kamar yadda ubangiji sarra ubangiji ya bayyana bihi da shi babu daga baya yace mu'mine na gaskiya allazina amanu billahi sune wanda suka yi imani da Allah wa rasuli suka yi imani da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su kokan to fil imani cikin imani wajahadu suka yi yaki bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah fajahaduhum to yaƙin nan nasu yuzhiru shi ya bayyana da sarka imanin gaskiya imanin su ulaika masu wannan sifa kuma sadiqu sune masu gaskiya fi imanin cikin imanin su la man qalu ba wanda suka zo ce amanna mun yi imani wa lam yujad minhum ba a samu komai ba daga cikin su ga yadda islami in banda musulunci ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم kullum ka ce masu atu allimuna Allah wai kuma yau Allah za ku zo ku sanar da dinikum da addinin ku to mudha'afun shi wato mudha'afi ne wannan fi'ili ai mudha'afu ya mudha'afu alima wato mudha'afin alima ne bi ma'ana sha'ura shine ma'ana ya sani a tushirunahu yanzu ubangiji za ku sanar da ma antum alai da abinda kuke a kansa fi kaulikum cikin fadar ku amana mun yi imani wallahu ta ubangiji ya alamu ya san ma fi samawati abinda ke cikin samai wa ma fil ardi abinda ke cikin ke cikin kasa wallahu ubangiji alimun masani ne da kulli shay'in da kowane abu alhamdulillah